sallallahu ala nabiyil karim muna magana game da tawili ko in sun ka zo sun karkitar da sun ka canza ma'anar nasi su ce tawili sun kai yace wa tawilu laysa kulluhu madhmun tawili ba dukka ne a abin zargi ba akwai tawili wanda shari'a ta yadda da shi sannan akwai wanda wanda shari'a ta zarga ba duk tawili a abin zargi la'annar tawili domin kalmar tawili lahu ma'anin muta'addida yana da ma'anoni masu yawa daban-daban tawili kalmar tawili ga lugar larabci yana da ma'anoni masu yawa yakunu kalmar tawili yana kasancewa bi ma'anar tafsir ma'anar fassara ina fatar kun fahimta kamar yadda Allah ke jawo ma ya alamu tawilahu illallah ba wanda ya san fassara su wannan mutashabi illa Allah kaga tawili nan cikin wagga aya bi ma'ana at-tafsir da yawa kuka ganin malaman tafsiri sai su ce tawilu tawilu ayatu kaza sai su kawo tafsirin kaga tawili bi ma'anar tafsiri waya kuna kuma tawili yana kasancewa bi ma'anar aqiba da ma'anar ƙarshe wal ma'al da makoma zalika khairun wa ahsanu tawila mai da hukuncin abinda an kai sabani ga Allah da manzonsa yafi alheri wa ahsan tawila kuma yafi kyawo ga ƙarshe na ƙwarai ai wa ahsanu aqibatan domin an an ka yanke hukunci da ra'ayin wani malami an yi matsaya gobe an an ka samu ra'ayin wani wanda ya saba mai to ana komowa a kuma lale amma in an ga yanke hukunci da maganar Allah akwai wani sama ga Allah wanda za a wallawar maganar Allah a bi tashi in an ga yanke hukunci da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani saban manzon Allah da gobe an samu magana ta a wallawar ta manzon Allah to kaga an samu karshe na kwarai da do hukuncin da an ka walwale da da duk saban da an ka walda hukuncin Allah da na manzon Allah shikenan an samu aqiba ta kwarai dalika khairun wa ahsanu tawila kaga tawila nan bi ma'ana aqibatan wa ma'alan ina fatar kun fahimta to waya kunu kuma kalmar tawili yana kasancewa bi ma'ana da ma'anat sarfin lafzi an zahiri juyar da lafazi daga zahirinsa kamar irin tawilin da suke yi ka gani yadun lahi sai su ce baiwa Allah kaga yadun hannu tunda maganar mubaya'a ce ake yi yadun yana da ma'anar hannu ar-rahmanu alal arshi istawa sai su ce istawla su fassara istawa da istawla kaga na an canza daga ma'anar domin ma'anar istawa ay irtafa'a alawar tafa shi an ma'anar istawa istawla kuma galaba shine istawla galaba fulanun ala fulan shi ya istawla alaihi wani yarin jaye wani ina fatar kun fahimta to kaga iri nai to wannan tawilin ya kuna bi ma'ana sarfin lafza an zahiri yana da ma'anar juyar da lafazi daga zahirinsa a yi tawili ya kuna bi ma'anar tafsiri to ga bayanin sunan yanzu ba mun samu nau'i uku na tawili ko fassarar tawili ko ko ya zan tafsiri ko ya zan aƙiba ko ya zan sarfin lafza an zahiri to ga bayanin sunan ya kuni shi tawili yana kasancewa bi ma'anar tafsiri da ma'anar tafsiri ka kauli kathirin min al-mufassirina kamar maganar da yawan malaman tafsiri inda ma yufassiruna al-ayata lokacin da suke tafsirin wata aya yaquluna suna cewa tawilu qawlihi ta'ala kamar yadda ibnu jarir dabari yake cikin tafsirin sa duk ayar da zai fassara haka yake cewa tawilu qawlihi ta'ala fassara kaga tawili nan me ma'ana tai fassara madalla tawilu qaulihi ta'ala kaza wa kaza tawilin fadar Allah kaza da kaza thumma yadhkuruna al-ma'ana sannan su ambaci ma'anar ayat wasu miyar tafsiru tawila an kira tafsiri tawili la'annana saboda mu awwalnal kalama mun fassara magana ai ja'alnahu mun sanya shi ya'ulu ila ma'anahu yana dawowa zuwa ga ma'anarsa al-muradu bi wanda ake nufi da shi kaga yan an ka kawo magana in ka fassara kaga kamar ka dawo da shi fassarar ga daban take da maganar a ka dawo da maganar ga abinda an ka fassara da shi abinda ake nufi da shi to sai nau'in tawili na biyu tawilu bi ma'ana aqibati shay tawili mai ma'ana ƙarshen abu wa hadha in warada fi dalabin to tawili mai ma'ana ƙarshen abu in ya gangaro ga ga nema wani abu na an ka nemi musulmi su yi sai an ka kawo maganar tawili fa tawilu abinda a fassara sa fi'iluhu aikata shi in kana amran in umurni ne wa tarkuhu da barin abin nan in kana nahayan in hani ne wa in ware da fi khabarin amma in tawili mai ma'ana ƙarshen abu ya gangaro ga labari to fa tawiluhu abinda tawilin sa wuqu'uhu abkuwan labarin misaluhu fil khabar misalin sa ga labari in tawili ya zo da ma'ana ƙarshe ga labari qauluhu ta'ala faɗa Allah da ya ce hal yanzuruna illa tawilahu yawma yati tawiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad jaa rusul rabbina bil haqqi hal yanzuruna hal mai ma'ana ma ma yanzuruna ba abinda kafirai suke jira illa tawiluhu tawiluhu sai karshen al'amari ne abinda zai biyowa baya ina fata kun ba sai fassara ta ba tawili nan mai ma'ana aqibatu shay wa ma'aluhu eh hal yanzu runa ba abinda suke jira illa tawilo sai karshen al'amari ne abinda zai biwa baya yawma yati tawiluhu yinan da karshen al'amarin zai zo ya qulul ladina nasu waɗanda sun ka ba aiki da shi don nisyani yana da ma'anar tarku wayanda sun ka ba aiki da shi za su ce min qablu gabani haka sanda ana da za su ce qajja ar rasul rabbina bil haqi ka gani manzannin ubangiji mu ko sun zo mana da gaskiya mun ka kibiya sai yana dama ran da ba ta da wata ma'ana fal ma'ana ma'anar wannan aya ma yantadur haula waɗancan kafirai ba abinda suke jira illa aqibata face ƙarshe wa ma'ala da makoman ma ukhbiru bi abin nan an ka ba su labari game da shi abinda manzannin suna ba su akwai wuta akwai siradi akwai hisabi akwai kaza ba abinda suke jira illa shi yau ma ya ci zalikal mukhbar bi to ranar da abin nan da an ka ba da labari da shi zai zo ya ƙulu ladina nasu waɗanda sun ka ba aiki da shi za su ce min ƙablu gabanin haka sadda ana duniya za su ce ƙajja an rasul rabbina bil haƙi ka gani sai su yi itirafi ranar da baya da wani amfani manzannin ubangijin muku sun zo mana da gaskiya ka ganan tawili da cikin wannan aya yana da ma'ana ƙarshe wa minhu qawlu yusuf alaihi salam kuma daggare shi dai maganar da annabi yusuf yayi amincin Allah ya tabbata gare lamma khara lahu abawa lokacin da iyayensa biyu uwa ce da ubanai wa ikhwatuhu da yan uwanai khara lahu sun ka fadi gare su jadan suna ma su juda bayan an dauko su da kawai sun taho sun iskan mu yusuf ya zan babban mutum fakharu lahu sujjada qala ya abata hadha ta'wilu ru'yaya min qablu aj'ala harabi haqqan wa qad ahsana bi idh akhrajani min as-sijn wa jaa bikum min al-badwi min ba'da an nazaga shaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal ghafurur rahim madalla to sai yace hadha tawilu ru'yaya min qabl ya baba kaga kaga karshen al'amari ba fassara ba kaga karshen al'amarin mafalki na wanda ni min qabl tun kahin yau tun ina yaro ka san nace maka na yi mafalki kace ka in hada mai yawa to ga karshe na ina ka karshen al'amari ai hada wuqu'u yaya wannan shine abin da ya tabbata ga mafalki na la'annahu qala za domin ya faɗi wannan ne ba da an sajudu lahu bayan sun yi mai sujuda sujuda ba ta kai goshi ƙasa ba dukawa a gaida mutum don haka duk yadda sadda kai yake inda wurin gaisuwa ne to matsayin sujuda yake shi yasa Allah ya ce bani Isra'ila wadkhulul baba sujadan ku shiga kofar garin nan da anka ce ku shiga kuna masu sujuda wace irin sujuda dukar da kai ku shiga kuna masu tawali'u haka shi yasa shehu Usman ya ce wa mutlaqu inhina'ur ra's fi tahiyyati haramun duk yadda dukar da kai yake ko da ɗan kaɗan ne ga gurin gaisuwa haram ne ga ɗaya ne na sai an kwanta a gaishe su jikoki ne to matahi wa misaluhu fi talabi misalin tawili mai ma'ana ƙarshen al'amari ga abin da ake nema ƙaulu aisha radiyallahu anha faɗar aisha yadda Allah tabbata gare ta ta ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama annabi ya kasance yi kuthur yana yawaita an ya kula yana yawaita faɗa fi ruku'i yi wa sujudi cikin ruku'i ne da sujuda ta yi ba da an unzila alaihi bayan an saukar mai ƙauluhu ta'ala faɗar Allah bayan da idza jaa nasrullahi wal fatahu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbi bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba to bayan an saukan mai wannan surat yukuthur an yaqulu yana yawan fadi fi ruku'i wasjudi cikin ruku'i ne da sujuda tai subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghafirli ya ta'awwalul qur'an ai ya amalu bihi yana aiki da abin da ƙura'ani ya umarce shi fasabbe bi hamda rabbika wastaghfirhu kai tasbihi tare da gode ma ubangijinka kuma ka nemi sai ya ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli ya ta'awwalul qur'an me ma'ana ya ta'awwal ga tawili nan ya ta'awwalul qur'an ai ya amalu bihi yana aiki da qur'ani al ma'ana thalith litawili ma'ana ta uku ta tawili mai ma'anar sarfin labda an zahiri juyar da lafazi daga zahirinsa wa wannan nau'i shi kuma tawili mai ma'anar juyar da lafazi ga juyar da juyar da lafazi ga zahirinsa yan kasim ila mahmudin ya kasu kashi biyu shi kuma akwai tawilun mahmudun akwai tawilun madhamumun akwai wanda shari'a ta yadda da shi akwai wanda shari'a ta zarga fa in dalla ala hadha tawil dalilun in dalili ya dalilantar akan wannan ta tawilin da kai ka juyar da lafazi daga zahirin sa to in akwai wani dalili na shari'a da ya dalilantar akan wannan tawili fa huwa mahmudun tawilin ka ya zango dadde shari'a ta yadda da shi wa yakunu min al-qism al-awwal sai ya zan cikin kashi na farko na tawili ta tawili mai ma'anar tafsiri muna tare wa huwa tafsir wa illam yadulla alaihi dalilun amma juyar da lafazin da kai in babu wani dalili da ya dalilantar akai ne fa huwa madhmumun to shine tawili wanda shari'a ta zarga wanda bai dace ba waya kuna sai ya kasance min babin tahrifi babin jirkitar da ma'ana yuharrifuna al-kalima amma wadihi ba za a kira shi tafsiri ba eh walaysa min babin tawili bai cikin babi na tawili wa hadha thani wannan nabi juyar da fassara juyar da ma'ana ba tare da wani dalili na shari'a ba huwa alladhi daraja alaiha ahlu tarif shine masu jirkitar da ma'ana sun ka taka sun ka taka akai nai fi sifatillahi ta'ala da fassara sifofin Allah sai su yi tawilin su da tawili wanda babu wani dalili na shari'a misaluhu misalin sa qauluhu ta'ala fadar Allah da yace ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita ma'ana ya dauka akan al'arshi zahirul lafz abinda az-zahirin lafazi anna Allah ta'ala cewa Allah madaukaki istawa alal arshi ya dauka akan al'arshi me ma'ana istawa ai istaqarra alaihi ya tabbata akai ne wa ala alaihi kuma ya dauka akai ne shi an ma'ana istawa faiza kala ƙa'ila in wani mai magana ya ce ma'ana istawa ma'ana istawla alal arshi to fana ƙulu sai mu ce haza tawili inda ka wannan tawili ne gonka don istawla ba shi da ma'ana istawa la'annaka saboda kai sarrafta ladda ka juyar da lafazi an zahiri daga zahirinsa huwa taharifun fil haqiqa don ga haqiqani abin da kai ba tafsiri bane tahariful kalima amma wadihi ne la'annahu lam yadulla alayhi domin ba wani dalili na shari'a da ya dalilantar akan cewa ma'ana istawa istawla muna tare balid dalilu a dalili kam na shari'a la khilafi yana akan sabanin haka kama sayati insha Allah ta'ala kamar yadda bayanin wannan zai zo cikin bayani game da sunayen Allah fa ma qawlu ta'ala amma fadar Allah da yace ata amrul lahi al'amarin Allah ya zo fala tastajilu ku bar neman gaugawa tai ku ban neman kasan suna cewa a kawo azaba ko kaga suna neman gaugawa azaba to sai Allah ya ce ata ata fi'ili amri ne ko mali ko mulari'i madi ne ma dalla kaga in mun ka ce mufassara zahiri nai ata amrullah al'amari har ya riga ya zo alhali kuma bai zo ba yana da ma'anai ya sayati to kaga nan in mun ka fassara ata amrullah al'amarin Allah zai zo mun yi tawili don me ba mu fassara lafazi ga zahiri ne ba muna tare amma wannan tawili shari'a ta yadda da shi don akwai dalilin da ke nuna mana hakanan me ke tabbatar da cewa ba ana nuhin ya zo da har ya wuce ba zai zo aka nuhi cewar da Allah ya yi falatas ta ajilu ku ban neman gaugawa ta yi yana nan ta yi ku ban neman gaugawa fa ma'ana a ta amurullah abinda an ma'ana al'amarin Allah ya zo ai sayaci amurullah kaga ka fassara a ta da sayaci mudari'i ka a ta fi'ili madi amma ya ci mudari'i to kaga nan ka canza daga zahirin aya daga zahirin lafazi he muna tare to amma yan canza wanda ka yi baka fassara lafazi ga zahirinsa ba yayi daidai ko yayi ba daidai ba yayi daidai don me saboda fassarar ka ta dace da dalili na shari'a muna tare to yace fa hadha mukhalifun li zahiril lafz wannan ya saba mu zahirin lafz domin ata fi'li amri ne amma in kace sayati ka mai sai mudari kaga ka canza ka saba mu zahirin lafazi lakin alaihi dalil sai dai akwai dalilin da ke tabbatar da wannan tawilin wa huwa qawluhu fada ta yace falatas ta'jilu ku ban neman gaugawa ta ayyana nan ta yi mi hukwa sauri ku bar sauri waka zalika qawluhu ta'ala haka fadar Allah da yace fa idza qara'atil qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim fa idza qara'ata qara'ata fi'li madi ne ko mudari'i madi ne na mudari'i yake fa idza qara'ata fi'li madi ina fatar ku to yanzu ya zahiri ne zai kasancewa fa idza qara'atil qur'ana in ka karanta qur'ani kai annabi in ka karanta fasta'id billahi to ka nemi tsarin Allah mina shaytanir rajim daga shaydan wanda aje kenan in an kace abi zahiri ne ina aka isti'aza sai an yi karatu duka an kare sannan sai ayi isti'aza haka na annabi kai kaga abinda ya bayyana ga aikin manzon Allah isti'aza ya kafara yi sannan ya karatu don haka ka gani yanzu malin ga idza qara'ata zamu mai sai mu dare wa idza arattal qira'ata in kai yi nufin karatun qur'ani to nemi tsarin Allah ta kun sannan ka fara muna tare to kaga in ka fassara shi wa fa idza qara'atil qur'ani in kai yi nufin karatun qur'ani kaga ka canza daga zahirin lafazi dan zahirin lafazin madi ne ka mai sai mu dare akwai dalili na shari'a da ke sa wannan canzawar eh akwai minana aikin manzon Allah sallallahu shi manzon Allah da an kawa wahayin ga wanda ya kai in zai fara karatu ya kai isti'aza ba in ya kare ba don haka muna da dalilin yin tawilin ko ba mu da to kaga tawilun mahmudun amma tawili ba wanda babu wani bakin bai da bakin na shari'a to tawilun mazamumun kenan muna tare ai idza aratta an taqra in kai yi nufin kai karatu walaysal ma'ana ba wai ana ba ma'ana tana nufin idza akmalta alqira'ata in ka kammala karatu ba kamar yadda lafazi ya nuna in ka kammala karatu kul sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim la'annana alimna min sunna saboda mun sani ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam cewa annabi idza arada an ya kara in yayi nufin ya fara karatu ista'adha billahi minash shaitanir rajim yana ista'aza la idza akmala alqira ba in ya kammala karatu yake yin isti'aza ba fattawilu sai don haka tawilin da mun kawa idza qara'ata mun ka mai sai idza aratta an ta qara'a kaga tawili ne ingantacce hakan ga suratul ma'ida ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila salati fagasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn idza qumtum in kun tsaye zuwa ga sallah kenan sai ka taho ka tsaye zuwa ka kabbartawa to sannan ka yi aralla haka abin yake a idza arattumul qiyama in kuna nuhin tsayuwa ku yi sallah to ku yi aralla ko sannan ku zo ku yi kaga duk wannan tawili tawili ne wanda shari'a babu kawa dole ai wannan tawilin muna ina fata kun fahimta don kaga ashe ba dukkan tawili abin zargi ba wurin ga shari'a akwai tawili wanda yayi daidai da shari'a sannan akwai wanda an nason rai to nason rai shi abin zargi wakadhalika qawlu anas ibn malik radiyallahu anhu hakan ga maganar anas dan malik yadda Allah tabbata gare shi yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama idza dakhala al-khala annabi ya zai in ya shiga makewayi idza dakhala dakhala mali ne ko mulari'i madi ma dalla kaga ashe kenan sai annabi ya shiga makewayi sannan ya karanta wagga addu'a ga zahirin lafazi amma haka abin yake aikace a in yayye nufin ya shiga makewayi sai ya karanta wagga addu'a yace kana annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya zamo idza dakhala al-khala in ya shiga makewayi ban daki qala sai yace a'udhu billahi minal khubuth wal khaba'ith ina neman Allah tsari daga aljannu maza da aljannu mata ashe ya nuna ban daki akwai aljannu to ka hinka shiga ka karanta sai su jaye su baka wuri ba za su cutar da kai ba da yawa mai shiga ban daki rashin lafiya ta samai kaga masu darji wannan suna faduwa duk ba sulbin tiles na ba jin naka ba su isti'aza ba da za su shiga jin naka dunguje su haɗi ko mace ta shiga a bata tsoro ta hito guda ne shi azabi ya hauka gare ta in ba Allah ya tsare ba duk aljannu ne an shiga ba a yi addu'a ba da juji da ban daki da kwata mayanka to waɗannan ne da kwata aljannu shi yasa yaro daga zubar da shara sai ɗaya ga an rike mai ƙafa bai sani ba wata aljana ta aji ɗanta sai ya zo ya zuba mai yaro shara tun da ba gani ne aka yi ba su ku ga su dabbobi ba su da hankali tun da ba a gane ku ba kasan ba da ganga an kai ba sai su rike mai to shi yasa inda za a shiga makewayi to a yi addu'a ta neman tsarin allah daga gare su na gani to yana yake haka kakko bayyar suna wasa cikin juji yace fa ma'ana idza dakhala abinda an ma'anar idza dakhala ai idza arada an yadkhula in yayi nufin shiga la'anna zikrullahi domin ambaton Allah la yaliqu bai dace ba dakhila hadal makani cikin wannan wurin in an ka shiga yau ce bai dace ambata Allah fala hadha saboda haka hamalna qaulo mun ka dauki magana ta yadda yace idza dakhala ala annahu akan cewa shi idza arada an an ya dakhala shi ake nufi wa hadha tawilu wannan tawili alladhi dalla alaihi dalilu wanda dalili ya dalilantar akai ne tawilun sahihun tawili ne ingantacce wala ya adu an yakuna tafsiran ba zai tsallake ya zamo tafsiri ba fassara ga abin da ake nufi kaga duk dai kenan yana cikin jumlar tafsiri lidhalika saboda haka kulna mun kace inna ta'bira abinda ake amfani da shi bit tahrifi da karkatarsuwa ayi amfani da kalmar tahrifi an tawili daga tawili alladhi laysa alayhi dalilun sahihun tawilin da bai da dalili ingantacce to maimakon ayi amfani da kalmar tawili ayi amfani da kalmar tahrifi a walayahi domin ga hakikani tasarifi ne ba tawiye la'annahu domin shi kalmar tasarifi alladhi jaa bil qur'an shi ita kalmar da qur'ani yazo da ita yace yuharrifuna al kalima an mawadihi bai ce yuawwiluna al kalima an mawadihi ba muna tare wali annahu kuma domin shi kalmar tahrifi alsaqu ya fi liquwa bi dariqil muharrifi da tafarki na shi mai jirkitar da ma'anar wali annahu kuma domin kalmar tahrifi ashaddu tanfiran tafi tsananin korewa an hadhihi dariqati daga wannan hanya almukhalafa wadda ta saba li tariqis salaf ga hanyar salafun salih a ce tahrifi ne ya jirkitar da ma'ana ce yayi a ce tawili na yayi don tawili akwai na kwarai kun fahimci abin da ya kasancewa wali anna tahrifa kuma domin cewa tahrifi kulluhu mazmumun shi babu na kwarai dukka ne abin zargi ne duk inda tahrifi yake babu tahrifi guda na kwarai amma bi khilafi tawili sabanin tawili shi tawili mun ji akwai na kwarai ko fa inna minhum ma yakunu mazmuma shi tawili daga ciki ne akwai wanda azzargagge wanda shari'a ta zargawa mahmudan kuma akwai wanda shari'a ta gode ma fa yakuna ta'bir bi don haka amfani da kalmar tahrifi aw la tafi min at-ta'bir daga amfani bi tawil da kalmar tawili min arba'ata awjuhin ta fuskoki guda hudu to sai yace ana fassara suna Allah mu ahli sunna muna fassara suna sunayen Allah siffofin Allah bi gairi tawilin ko bi gairi tahrifin he wala ta'dilin mun koma magana mai littafin magana ibnu taymiya ana fassara sunayen Allah ba tare da taharifi ba jirkitar da ma'anarsu kun ba tare da ta'adili ba takaita ma'anarsu at-ta'til abinda an ma'ana karamar ta'til bi ma'ana at-takhliya wofinta wattarku da bari a wofinta da kamar masallacin ga kowa ya bar tahowa ciki ne shikenan kaga an bar shi wofintacce babu kowa ciki ne shi an wofinta da kuma bari ka kaulihi ta'ala kama fadar Allah da ya ce wa bi irin mu'addalatin da riyoji waɗanda an ka bari an ba amfani da su an ba shan ruwansu ma'addala waɗanda an ka bari an wofintar da su muna tare ai mukhallatun waɗanda an ka wofintar mataruka waɗanda an ka ba amfani da su wal muradu bi ta'dili abin nufi da ta'dili kaga fassara sunayen Allah da siffofi ne ba tare da tahrifi ba ba tare da ta'dili ba abin nufi da ta'dili inkaru ma azbata Allah li nafsihi musan abin da Allah ya tabbatar ma kansa min al asma'i na sunaye wa sifati da sif Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yadullahi wai wa ya kawo ayau yadullahi fawqa aidihim Allah to yanzu kai Allah sanin kai ne ko ka yi Allah son kai nai to ya ce yana da hannu kai ko ka ce a ba a ce Allah na da hannu da wa haka gardama ha ina fata kun fahimta to yace abin nufi da ta'dili inkaru ma azbata Allah li nafsi musan abin da Allah ya tabbatar maka kansa min al asma'i na sunaye wasu sifai da siffofi sawa'un dada kana kulliyan musun ya kasance na gaba ɗaya ka kore aujuziyan ko ko wani yanki ka kore wasawa'un daidai yake kana zalika wannan ya korewa ya kasance bi ta harifin ta hanyar jikitar da ma'ana au bi juhudin ko ko musantawa gaba ɗai haza kulluhu yusamma ta'til wannan dukkan ne ana kira ne ta'til fa ahlus sunna wal jama'a don haka mu ahlus sunna wal jama'a su ahlus sunna wal jama'a la yu'tiluna ba su yin ta'tili ba su ta'tila ayyasmin kowane irin suna mai asma'illahi da cikin sunayen Allah aw ayya sifatin koko ko wace irin sifa min sifatin Allah da cikin siffofin Allah wala yajhadunaha ba su musunta bal yuqiruna ba suna tabbatar da ita iqraran kamilan tabbatarwa cikakke sai mu tsaya nan ta Allah ya shirin da mu madalla sai an tahi tsaye ga karatu ta Allah ya sa mana albarka ga abin da muka karanta